بسم الله الرحمن الرحيم ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ناتي مفسر آية رجاء كيف فسر أبا؟ ما فسر أبا؟ تو ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي da su yahudawa sun yi imani da Allah da annabi Musa walau kanu min billahi wan nabi wa ma unzila ilayhi da at-taurat da aka saukar wa annabi Musa mattakhazuhum awliya da basu je makka sun hada baki da kafiran makka sun sun yi biyayya da yarjejeniya don a zo a yaki annabi ba ashe ƙarya suke yi annabi musa ma ba su yi imani da shi ba littafin nasa ma ba su yi imani da shi ba tunda suka je makka suka haɗa baki da kafirai za a zo yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam wato kafin al-ashraf kenan da yahuda yan uwansa walau kanu min billahi wan nabi wa ma unzila ilayhi mattakhazuhum awliya walakin kaseeran minhum fasiqun ko da yake ka riga ka sani kaseeran minhum yawancin yahudu dai su fasikai ne ba a maganan kirki da su ba sa cikin hanyar Allah
لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون
فإذن شد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نساري ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون لتجدن يا رسول الله لا والله تجدن ذاك سامو أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود ubangiji ya ce na rantse da zati na a cikin kafirai masu gaba da musulunci da musulmi wallahi babu wanda ya fi yahudu su ne shugabannin iyayya na musulmi da musulunci kullum har yanzu har gobe ratijan na ashadda nasi adawatan lillazina amanu al-yahuda wallazina ashraku daga su kuma sai arna masu tsahi wala tajidanna wallahi zaka samu aqrabahum mawaddatan mafi kusa da soyayya mafi mutane kusa da soyayyan musulmi lillazina amanu ga musulmi wato mutanen da ba musulmi ba mafiya kusa da masoya musulmi su ne waɗanda suka ce su kirista ne allazina qalu inna nasare zalika abin da yasa haka ubangiji ce zalika abin da yasa haka bi anna minhum qissifina wa ruhbana domin a cikinsu suna da malamai istisina malamai masu jagora a cikin addininsu wa ruhubanan da malamai masu ibada a cikinsu wa annan su nasara la yastakbirun ba su da girman kai wato wannan aya ta sauka ne lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sahabbansa ya umurce su su yi hijira su je habasha kamar gudun hijira hakan nan da suka je can suna zaune suna ibada su ya ce ku koma habasha akwai wani basarake wanda yake adali ba zai yarda a zalunci bayin Allah a ƙasarsa ba tun da wannan gari ya yi zafi ku bar maka ku koma can sauran shekara takwas a hijira zuwa madina to da suka je suka zauna suka ji daɗin zama sai suka ji labari wani romas in ji mutanen zamani cewa ai yanzu mutanen maka da annabi sun yi sulhu su kafirai sun yi annabi sun yi Allah Allah sujjada su ma musulmi sun ce gunki yana da amfani lokacin da aka ce a faratumul lata wal uzzi wa manata sadisata al khuri ala kuma zakar wa lahu lunsa sai shedan ya jefa wa kafiran makka tilkal marani qulqula wa inna shafa'atahunna la turtaja sai kafirai suka ji shedan ya jefa musu wani maganan sa na larabci kunnen su kun ji annabi ya ce lalle dodannin nan ceton su abin kauna ne ana kaunan dodannin nan za su yi ceto kafirai da suka ji haka sai suka ji da aka je wasu jidu lillahi wa abudu sai da aka faɗi gaba da aka yi sujada suka ce shi kenan an yi sulhu yanzu annabi ya yarda da dodanni za su yi ceto kafirai kuma sun yarda sun yi sujada ko allah annabi sallallahu alaihi wasallam to suka taso suka dawo da suka taso suka dawo sai suka tadda garin kaman da da tsanani irin na da sannan suka sake shiri suka tafi da yawa a wannan lokaci fiye da na da suka koma can da suka koma can suna zaune suna ibadar su ummu salama ta ce kai mun ji daɗin zaman habasha mutanen kirki masu daɗin zama suna zaune a can sai mutanen makka suka ce to kun gani muhammadu in kun bari jama'a su sun koma can to lokacin annabi ya riga ya kaura ya koma madina ba su dawo ba to da ya kaura ya koma madina ba su dawo ba sai suka aiki amr ibn al-as da wani mutum su je su kaiwa shi sarkin habasha hanci aka tara hadiya waɗansu jemamun fatu masu kyau da kayayyaki aka kai masa cewa ya ba da waɗannan sahabbai a dawo da su a kashe su to da aka je suka gaya wa shi najashi ya karbi hadiya suka gaya masa sai ya ce irin waɗannan mutanen akwai su a garin nan aka ce akwai su sai suka ce mutane ne ba ruwansu da mutane ba za su yi sujada wa kowa ba sai allansu shi kenan sai aka kirawo su jafar dan abu talib shi ke shugabancin su da suka zo suka yi sallama a fadin najashi da suka yi sallama a fadin najashi sai najashi ya tambayi mutanen makka su ne waɗannan ku ne su ne su ne su ne su ne to kuma da maganar ku maganar mu ranka da dai waɗannan mutane mutanen mu ne kuma suka fice daga cikin addinin mu muke ba ma zaman lafiya da su suka gudu suka zo gudun hijira ƙasar ka muna jin tsoro za su bata maka mutanen ka su bata maka kasar ka mutanen mu suka turo mu zo ka ba mu su mu koma da su sai aka gaya wa sahabbai kun ji abin da suka faɗi eh to me maganar ku cikin wannan suka ce to mu da ranka dai ka tambaya mana su shin mun yi kisan kai ne muka yi gudun hijiran nan da muka zo nan saboda sun biyo mu don jini aka tambaye suka ce walau qatratan ko digon jini ba su zubar da na kowa ba a tambaye su cin mun ci bashi ne mun yi wani zamba na kuɗi ne suka biyo mu saboda wannan kuɗi aka tambaya sai kafiran maka suka ce walau dirhaman aka tambaye su shin kan mu bayi ne muka yi gudun bauta suka biyo mu aka tambaye suka ce a'a ai ƴaƴan manyan mutane ne ai ƴaƴan mutanen kirki ne suka lalace shi yasa lalacewar ta zama ta dame mu to sai sai Jafar ya ce to ranka ka saurare ni mu alhamdulillah kaga yadda waɗannan suke tun wanda muke ba mu san Allah ba ba ruwanmu da addini ba ruwanmu da kyakkyawan abu da mummunan abu Allah da ikonsa sai ya aiko mana da annabi a cikin faralarsa ya sauko mana da littafi to yanzu banda abin da littafin nan ya faɗa mana da abin da annabin nan ya mana bayani ba abin da muke yi littafin yana umarni da mu kaɗaita Allah mu sada zumunta mu ji tausayi ya ta littafin abubuwan mu cika alkawari mu riƙe gaskiya ya ta ambaton abubuwa shi Jafar sarki ya ce to a ai ka bakwar magana annabi a yanzu annabi a wannan lokaci kai a buga kararrawa don Allah ce ana kiran malamai a fada sai aka aka buga kararrawa ana kiran dukkan malamai har waɗanda suke cikin hasumiya a daji ana neman su a fada suka taru aka ce shin akwai wani annabi ne da zai zo bayan annabi Isa alaihi salam to su ainihin habasha suna daga cikin mutanen da ra'ayinsu daban yake da kirista a wancan lokaci domin kirista masu cewa isa dan Allah ne auzu billahi ko masu cewa Allah da kansa ne ya sauko cikin dan adam auzu billahi ko duka ce a Allah na uku ne isa da maryam auzu billahi akwai wanda suka tabbata kan cewa isa bawan Allah ne kalima ne daga Allah ruhu ne daga Allah kiristoci suna gaba da su to su ne mutanen habasha din to sai malamai suka ce ai akwai akwai bushra isa wato annabin da annabi isa ya bada albishirinsa lokacinsa yanzu ya yi lokacinsa ya kai saurayi littafin naku akwai abin da ka haddace ka karanta wa malamai su ji sai ta akwai to karanta wa malamai su ji sai ta auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alladhi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja قيما لينذر باسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين به ابدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لابائهم كبرت كلمه ان تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا ثم لا يسكت فجد كوكا كاجي غسكيا كاجي مغنان الله كاجي غسكيا كاجي مغنان الله to sai suka ce a'a nan kai da dai karatun nasu akwai wurin zagin isa wallahi akwai wurin zagin isa sai ido ya bushe na kiristoci jakin isa kuma akwai kai saurayi da Allah cikin karatun ku akwai inda aka yi maganar isa akwai karanta mu ji bismillahir rahmanir rahim wazkur fil kitabi maryam idin tabadar min aliya makanan sharqiyya kaza kaza yi ta karantawa har inni abdullah atini alkitaba wa jannati wa jannati baraka aina ma kuntu wa usini bis salati wa zakati wa dunta wa barra har zalika isa ibn maryama sai yace ai babu inda maganan ta saba yadda Allah ya saukar mana da labarin Isa da yadda ya faɗan nan ko kaɗan ba abin da ya saura ba abin da ya saura wanda wanda wanda wanda yake daban shikenan sai waɗannan mutane dai sai suka zo kamar sun zo sun yi wa annabi kamfen ne don abi addininsa sai waɗannan suka bi addinin annabi sallallahu alaihi wasallam to shikenan wannan kukan da suka yi shine yanzu ake ba da labari a nan yanzu la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina ashraku wal tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladhina qalu inna nasari zalika abin da yasa haka bi anna minhum istisin akwai shugabannin kirista mutanen kirki wanda basu canja injilan annabi isa ba basu canja ta ba wa ruhbanan malamai masu ibada wanda basu cuci kowa ba wannan mutane la yastagiruna su ba su da girman kai in sun ji gaskiya sai su bi wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haqq يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول سريع أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين waɗannan kiristoci wato kistisi da rubana wannan in dai suka ji abin da Allah ya saukar wai za su nuna wanzu ila rasuli in suka ji littafin da Allah karatun da Allah ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wai za su nuna wanzu ila rasuli tare sai kaga a ayyunahum idundunan su tafi min ad-dam'i idon su yana zubar da hawaye dan me mimma arafu min al-haqqi saboda abin da suka sani na gaskiya yaquluna sukan ce rabbana ya ubangiji mu amanna mun yi imani faktubna ka rubuta mu ashahidin tare da waɗanda suka yi shaida shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi mu zama cikin ulul ilmi qa'iman bil qisti ka sanya mu daga cikin wanda suka yi maka shaida da kadaituwarka suka yi maka shaida da Isa bawanka ne manzonka ne annabi Muhammadu bawanka ne manzonka ne ka sanya mu daga cikin wanda suka suke shahada mu وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين idan waɗansu mutanen sun ci a yaya za ku zubar da girmanku da mutuncinku da malantanku da shugaban duk ku zubar da wannan ku komo kuna bin maganan larabawa larabawa sai ce wa malana la nu'minu billahi me zai hana mu yi imani da Allah wa ma ja'ana min alhaqqi da abin da yazo mana sabo na gaskiya daga Allah وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونقمع منا منا روقون الله منا نيما أورين الله منا فدأي أن يجعلنا ربنا مع القوم الصالحين Allah Ubangijinmu ya sanya mu daga cikin bayinsa salihai wa laqad katabna fi zaburi min ba'di zikr anna al-ardha yarisuha ibadiyas salihun annabi da jama'arsa su ne salihan bayin Allah wanda tun zamanin da kowane bawan Allah yana roƙon Allah Allah ya sanya shi daga cikin su ya zama abokin tafiyarsu ومن يطع الله ورسوله فاولئك ما الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين kowane mutum yana roƙo ya zama ya samu wannan karafka ya shiga ciki har annabi ibrahim da kansa yana ce rabbi habli hukman wa alhigni bis salihina allah ka bani cikakken hukunci na annabci kuma ka riskan da ni manyan bayin ka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa haka haka yusuf yake cewa tawaffani musliman wa alhigni bis salihina allah da duk alherin da zaka wa dan adam kai mini ka mai da ni annabi dan annabi jikan annabi jikan annabi ka mai da ni kyakkyawan mutum mai farin jini mai mulki ba abin da ka rage mini ubangiji yanzu ka abin da nake roƙonka ka sa mutu musulmi a lahira kuma ka haɗa da manyan bayin kan nan annabi Muhammad da ka rafka sa sallallahu alaihi wasallam wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana min al-haqq wa naqma'u muna so muna roƙon Allah muna kuɗai an yurkhilana rabbuna ubangijinmu ya sanya mu ma alqawmis salihin tare da jama'ar sa jama'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salihan bayin Allah din nan fa sabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha وذلك جزاء المحسنين فأصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها wa zalika jazaa'ul muhsinin wannan maganganu da suka faɗi masu kyau na addu'o'i da kikkiawan shaida wa Allah da kikkiawan shaida da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da wannan yanayi na kankantar da kai da kuka fa asabu sai ubangiji ya ba su lada bima qalu saboda wannan magana menene ladan da ya ba su ya ba su jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha ya mai da su yan aljanna aljannan nan dai da ka sani wanda take da magudana guda hudu na ruwa da na zuma da na nono da na giya wanda ka riga ka san su khalidina fiha za su dawoma cikin wannan aljanna ba su kadai ba dukkan wani bawan Allah idan ya yi imani da Allah da dukkan abin da Allah ya yi imani da shi gaba daya ya kyautata aikinsa ya zama muhsini kenan wa zalika jazaa'ul muhsinin shine sakamakon dukkan wanda ya kyauta yayi imani da Allah musamman in ya mai da kansa a wurin Allah an ta'budu Allah ka annaka tara wannan shine sakamakon shikenan da aka yi wannan zama sai Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya aika da takaddu hijira tana da shekara bakwai ya tana da shekara bakwai ya aika takaddu zuwa dukkan dukkan sarakuna gaba daya na duk duniya ko ina da ko ina sai najashi ya samu takardarsa sai ya tura mutane wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka zo suka suka musulunta sannan kuma akwai a cikin sahabban akwai ummul mu'minina ummu habiba wato matar manzon Allah yar Abu Sufyana ita wannan mace mijinta ya rasu a cikin sahabbai to sai annabi ya aika wa takarda cewa shi najashi ya daura masa aure da ita tun daga can najashi ya ce ni ko ni ne zan biya sadaki ya ba da dinari ɗari biyar sannan aka je aka aika matar najashi ta aike najashi aiki matarsa wajen wannan sahabiya yar abu sufyana ga abin da aka aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana son ki za a daura muku aure da ke da shi amma miji sarki mai girma sarki ya ba da sadaki tace ni kuwa ni ne zan ba da duk turarukan da za a yi amfani da su kuma na baki kaza da kaza ta ɗauko kayayyaki da kuɗi ta ba ta abin da nake so in Allah ya sa kin je wajen mijinki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki ce na yi imani da shi ina tare da shi ina neman Allah yarda da ni cikin aka ɗaura mata aure ta shigo cikin rundunan sahabbai masu dawowa suka shigo jirage guda biyu jirgin ruwa daga nan suka sauka suka shigo da suka hau abin hawa suka iso madina sun iso madina cikin watan almuharram hijira tana da shekara shida hijira tana da shekara shida sai manzala ya riga ya fita khaibara ana wajen yaƙi cikin su ko sun riga sun dawo ga sahabbai sun dawo ga kuma yaƙi ya ci nasara manzala ya dawo gida sai yasa aka raba ganima da waɗansu ma sahabbai wanda ba su je wurin yaƙin ba da ya dawo ya ga Ja'faru yace bi ayyihi ma akunu asarra aksar bi fathi khair khaybar aw bi qudumi Ja'far yace bi ayyihi ma akunu asarra aksar bi fathi khaybar aw bi qudumi Ja'far Ja'far sai yayi ta jin dadi yace kai yau kan murna alhamdulillah murna ta ishe ni yanzu da wanne zan ji cikin wannan murna na samu nasara na ci khaybara ko ko Ja'faru nawa ya dawo da jama'an mu daga daga Habasha sallallahu alaihi wasallam jafarun dai daga nan shekara ɗaya ma aka yi sai je shekara biyu kenan shekara ɗaya ta bakwai ta takwas ya je yin shahada a wajen muta radiyallahu anhu wannan shine kisar dawowansu da aka dawo ta iso ta isar da gaisuwar sarki najashi da matar sarki najashi sai Allah ya saukar da asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina adaytum minhum mawadda wallahu qadir wallahu ghafurur rahim a lokacin ubanta shine shugaban makiyan annabi duk duniya shine Abu Sufyana to sai suka yi wani suka cuci waɗansu abokan annabi sallallahu alaihi wasallam a can to sai ce maza maza an riga an kulla na hudaybiya dai shekara ta shidan nan an je dama an ce an rubuta yarjejeniya sai baɗi a na bakwai ne za a dawo in an dawo za a kwana uku za su ba annabi garin kwana uku to sai suka ci mutuncin wasu mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam da suka ci mutuncin wasu mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam sai shi Abu Sufyan ya taso a guje ce to bari tun annabi bai ji labari bari zo ya jaddada wannan alƙawari dai kar a ce an tada alƙawari to sai mutanen suka zo suka yi annabi ga mutanen makka abinda suka yi mana kaza kaza kaza kaza kaza to kusun mana kaza kaza annabi ce in dai ban taimake ku ba Allah ba zai taimake ni ba ni ko sai na taimake ku sai na taimake ku to da jiran labari ya rubu a guje ya zo ya ce ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam don a jaddada wannan alƙawari fa na bara waccan ta shekara ta shida to da ya zo sai ya iso ɗakin yarsa gidan manzon Allah zai zauna sai ta naɗe shimfiɗa ta aba yarinya ya kike min mugun hali haka menene mu ba ce haba ba ba wannan shimfiɗan manzon Allah ne fadar kake ce kai ko najasa ne ya zan barka zauna akan shimfiɗan manzon Allah ni din ne najasa haba ba ba dan me har yanzu ba za ka ga ba ta abudu ma la yasma'u wala yufsiru wala yuhni an kashe haba ba ba har yanzu kana nan cikin bautan gunkinka gunki bai da wani amfani baya ji baya gani baya komai ce to ni dai abin da ya kawo ni daban ba wannan magana bace amma in na koma yanzu nan ma sai na sake yankawa gunkina wato so kike kowa ya bar komai nasa a kowa bi mijinki to shikenan to ga abin da ya kawo ki gaya masa ni ba zan shiga maganan maza ba shikenan sai ya fita da ya fita sai ya je wajen wajen sai na Umar yace ga abin da ya dawo ya kawo ni ina so a jaddada wannan alkawari namu na zaman lafiya Umaru ya ji labarin abin da suka yi wa mutanen mutanen Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ai ni ko ban samu mataimaki ba wallahi ko ni ni kadai na samu izini wajen manzon Allah ko ban da mataimaki wallahi zan jin yake ba ji daɗi ba sai ce ah bari je wajen Usmanu akwai zumunta tsakanin su da Usman shi ma bani Umayya ne wannan bani Umayya ne yaje ya faɗa masa magana ce ka gani mu garin nan wallahi ba wani wanda yake zartar da wani abu sai abinda mai gidanmu yace ka tashi ka je ka neme shi sai ya koma wajen Fadima yace da Allah ki taimaka mini maga abinda da duk inda na taba gangan ba ki taimaka mini maga babanki da ni ni mace na shiga magana maza to ko yaran nan naki tura su masa magana mana to sai dai ya koma babu jin daɗi amma dai ya zo dai ya ga ƙyarsa to shi ne manzo Allah ya shirya aka je shekara ta takwas ɗin aka yaƙi garin shi makka ɗin a cikin azumi a cikin wannan wata an zo kenan annabi ya roƙi Allah Allah kada ka ba su labari har in so gari ya zo kusa da gari to nan za mu kwana mu bari aka bari da daddare sai ya ce kowa ya hura wuta daban-daban a ga mun yawa Abu Sufyan ko ya fito da shi da ya ga wuta ta ko ina ce menene haka lafiya lafiya sai ji muryar Abbas ya ɗauko abin hawa yana zai zo a guje in je ga mutanen maka ga abin da fa tun karo ku fito ku tuba sai ku aka sa aka samu wannan dattijo wane ne mai maganar nan abul fadli abul fadli yana kiran Abbas abul fadli sai ya amsa sai ce lafiya ce babu lafiya zo ka ji nan annabi ne da jama'a kowannen su nan ya fi jin daɗin mutuwa akan rayuwa gobe za mu cika makka tun yanzu wata shawara za ka bani shawara ta ka hau baya na in kai ka ka tuba yace yanzu na je ba komai ke in Allah da inda da ni ka je ba komai ya dauke shi da daddare ko ko ko ko ko a zo nan wane ne ga wannan abin hawan annabi ne wannan ko waye kansa ne a babban sa ne Abbas waye a baya Abu Zuhra na kai madalla Allah ya kama Allah ya kama ana wuce har Aisha zai da Umar yake wane ne wannan Abu Zuhra ne sai ya zaro ta kuma wajen su sai Abbas dan Allah dan Allah ka bari mu isa wajen mai gida dan Allah ka bari mu isa wajen mai gida aka iso wajen annabi sallallahu alaihi wasallam don ku baje gaban annabi wannan Abu Sufyan ne eh Abu Sufyan ne ita ni ne amma na san dai ba za ka ci a kashe ni ba ina san halinka ni ne amma na san dai ba za ka ci a kashe ni ba ina san halinka ba za ka ci a kashe ni na san eh to ka je ya kwana a hannunka da safe ka dawo da shi sai je ya kwana hannun abokinsa Abbas da safe ya kawo shi ya ajiye shi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam to Abu Sufyan har yanzu lokaci bai yi ba inda za ka daina bautan dodon da bai da wani amfani ka koma ka wuta Allah yace gaskiyar ka dodo ba shi da amfani wallahi da yana da amfani da yayi shekara da shekaru muna fafawa da kai muna fafatawa da kai shekara da shekaru yau shekara yau shekara 21 kenan muke bugawa da kai amma har yanzu ba wani abin da muka samu dodo ka lalle ba da amfani da yana da amfani da yayi to ka tabbata Allah shi kadai ne ce wannan aina tabbata Allah shi kadai ne to kai dani manzon Allah ce to wannan ne dai kai dani kuma manzon Allah ce wannan ne dai kuma sai abokin zumbe ce in baka faɗa ba za su gama da kai to sai annabi da ya ji tausayin sai ce to yanzu abbas ka je da shi can ku tsare hanya ya ga wucewan jama'an Allah to yana wucewa ana wucewa wane ne wannan su wane ne dokin su kaza ne sojojin su kaza su wane ne komandan gari kaza ne ana wucewa sai ya ce o o laqad asbaha mulku ibn akhika aziman ya abul fadl abul fadl kai yanzu ka mulkin dan dan dan wannan naka ya girma yace la laysa hiya mulk bal hiya nubuwa to sai Allah ya jefa masa imani sai Abbas yace ka bashi wani abin girma mana ka san mutumin naka mai son girma ne yace to in an je maka duk wanda ya shiga ya shiga harami ya tsira duk wanda yake gidansa ya kulle ya tsira duk wanda yake gidan Abu Sufyana ya tsira to da aka jefa da annabi ya dora Bilal ya kiran sallah sai mutane suka ce yanzu a rasa wanda za a dora sai wannan bakin hankaka sai sai Abbas ya sai Abu Sufyan ce kai Allah zai gaya masa fa Allah da abin da ka faɗa fa Allah zai gaya masa to na aka tabbatar Muhammadu Rasulullah ta samu shiga to wannan shine kissar Abu Sufyana surkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musulunta kuma kyakkyawan musulunci bayan dawowan bayan waɗannan harkoki والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم wannan ne muke alfahari mu mutanen afirka mun karbi jama'an annabi mun ajiye masa su shekara takwas kamun waɗansu mutane su karbi su shekara su takwas kamun annabi ya koma madina ya zauna sahabbai suna nan afirka a habasha kuma nan ne su kiristoci suke da da wani abu rawan takawa da sun biyar da lamari yake ba batawa ba bata gaskiya guda ɗaya Allahn da ya aiko annabi Ibrahim shi ya aiko annabi Isa Allahn da ya aiko annabi Isa ya aiko annabi Musa da annabi Isa shi ya aiko annabi Muhammad ai sai abin shi ne kurum wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim amma dukkan mutanen da suka kafirta wa kazzabu bi ayatina suka karyata ayoyin mu alqur'ani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulaika wadannan kan bata tashi ba ashabul jahim su ɗan wuta ne bata tashi ba tana nan يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa'azi yayi wa'azi ya kudaitar da mutane lahira ya kudaitar da mutane jihadi ya ya banzar da shanin duniya har sahabbai suka yi ta kuka sai suka je suka yi wani taro a gidan Usman bin Mas'ud kamar su Abdullahi Abdullahi bin Mas'ud yana cikin su kamar Abu Zarrin yana cikin su kamar Mirdad bin Aswad yana cikin su kamar shi Usman bin Mas'ud din mai gidan suka taro suka ce yanzu abin da za mu yi kowannenmu ya alkawari daga yanzu nan mu zama gwaraji ba ruwanmu da mata ba ruwanmu da komai sai jihadi sai ibada har suka yi shawarar za su yanke zakarinsu ba sai mutum ya zakari ma zai aure za su kwana sallah za su wuni azumi da an buga gangan tafiya wajen yaƙi suna fiye dama suna cikin wannan sun gama shirin su kenan sai Allah ya saukar da wannan aya يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أهل الله لكم ولا تعتدوا يا كو مؤمني لا تحرموا كذا كهرم تاوى كم طيبات ما أهل الله لكم أبو ما تدائي ودن الله يهل التامكو domin ubangiji ya ce kul man harrama zinata Allah allati akhraja al-ibadi wa tayyibati min rizqi Allah bai haramta abubuwa masu masu dadi ko masu kyau ba Allah bai haramta a ci abinci mai dadi ba ko a sa riguna masu kyau ko a gina gida mai kyau ko a wuri mata masu kyau ko a yi waɗansu abubuwa masu kyau na jin dadin duniya Allah bai hana ba dama yace hiya lil ladina amanu fil hayati dunya ai jin dadin duniya ma ai ba kawo shi don wani ba sai don musulmi ya daga ganin nasaru أخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة الآخرة كم بزاء أزبر أجوجي بل لكافر يجي سامو to sai aka saukar da wannan aya cewa kar ku haramta wa kanku abubuwan masu daɗi wanda Allah ya halatta muku wala ta ta duka da ku ketare iyaka inna Allah shi Allah la yuhibbul mu'tadin baya son masu ketare iyaka sai annabi ya dauko mayafi yayin masallaci fi yahu minbari ya hudu ba ya ce fama balu aqwamin bayan ya ce alhamdulillah ya yi kirari wa Allah fama balu aqwamin yatanazzahuna an shay'in kuntu af'alhu fa wallahi inni la'alamuhum billahi wa atqahum lahu wa inni wa inni أصوم وأفطر و و و وأصلي وأنوم وأتزوج بالنساء فمن رغب عن سنتي فليس مني yace dan me waɗansu mutane suke ƙin yin wani abu waɗansu abubuwa da nake yi ne abubuwa wanda ni ma ina yin su mutane sai sun ƙi abubuwan to ni gani ni ne wallahi na fi kowa sanin Allah wallahi na fi kowa tsoron Allah amma duk da haka wata ran nakan yi azumi wata ran nakan sha ruwa wata ran na wani lokaci nakan yi qiyamul layl wani lokaci nakan yi bacci kuma ina auren mata na to duk wanda ba, ba wanda ya bar sunnata ba ruwana da shi to sai suka tuba daga wannan to akan la tuharrimu tayyibati ma halallahu lakum wala ta'tadu kar a shiga kar a wuce iyaka duk wanda ya nemi jin daɗi cikin haramun ya wuce iyaka duk wanda ya bar jin daɗi ya ya wahal da kansa kawai halal ne ya ƙi ya wahal da kansa shi ma ya wuce iyaka akan cikin wannan ne akwai wani bayani wanda na soma sai karatu ya ƙare a rannan akan maganan tsotson mama la ta harimu tsayi ba ta ma'ahallallahu lakum tsotson mama na ba da fatawa a rannan ban samu lokaci ba sai aka tashi shi mai ba da fatawa kullum in zai ba da fatawa in an tambaye shi sai ya faɗi mazhabarsa kamun ya faɗi sauran mazhabobi a shan mama a mazhabar malikiya idan mutum ya ci abinci ya ƙoshi daga barin shan mama in ya wuce shekara biyu to in ya sha mama wannan shan maman ba zai hukuntar da wani hukunci ba balle ya haramta aure amma ko da sau ɗaya mutum ya tsotsa a wasu mazhabobi sai mutum ya tsotsi biyu ko uku saboda wasu mazhabobi ko sai ya wuce uku saboda la tuharrimul mustatu wal mustatani la tuharrimul imlajat wal imlajatani a wasu mazhabobi sai mutum ya tsotsa sau hudu a wasu mazhabobi sai mutum ya tsotsa sau biyar daban-daban wato khamsu radaatin mutafarriqatin yuharrimna to akwai hadisin saharatu bintu suhailin saharatu bintu suhailin ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullahi salim maula abi huzaifa ya zama namiji ya balaga ya kan shiga wajen mu ba tare da mun kula ba wani lokaci mutum bai da mayafi sai ka ganshi ya shigo yaya abin yake sai ce ardihi ya harum alayki ki shayar da shi mama mana ya haramta gare ki ko ya shiga ba ki da mayafi ba komai ya zama muharramin ki to sai wannan hadisi Aisha ta rawaice shi da tarwaci wannan hadisi cewa ki shayar da shi mana ya haramta gare ki to sai ni da nake maganar nan shehu na shehu ibrahim radiyallahu anhu ya ce anna marra ba indi fi halil kibar kamar anna marra ba fi halil kibar kamar indi kamar ba fi halil sigar mazhabi mazhabu aisha ta ummul mu'minin mazhabata mazhabar aisha ta ummul mu'minin ne ko da mutum babba ne in ya tsotsi maman mace ta haramta gare shi to amma in abu saboda haka ne ni wannan shine shehu na shi yasa na bada wannan fatawa kuma zai hana in yi bayanin fatawoyi ba a cikin wannan ya faɗa a faɗe kuma ya aikata a aikace wani lokaci ya yi rashin lafiya a iko akwai matar alhaji ramadan na fatakwar tana shiga wajen tana hidima tana shigar da likita ana tafinta sai abin ya masa nauyi yake cewa matan ba muharrama ta bace tana shigowa daga ni zai mayafi tana kawo likita ana tafinta sai ya gaya wa matarsa sai da bilkisu yar abdulmalik ki shayar da ita ta haramta gare ni nan gaba tun in ta sha mamanki ko ta shigo wuri na ana cikin mayafi ba komi to wannan shine mazhaba da na bada fatawa a kanta to amma idan wani abu ya faru irin wannan mutum ya iya takalidi da mazhabar malikiya da wadansu mazhabobi don mutum ya sha mama bayan shekara biyu ba zai haramtar gare shi ba wallahu wasi'un shi ilimin addini wani abu ne mai yalwa saboda haka amma dai a kiyaye a kiyaye a daina yin waɗannan abubuwa domin al'adun nasara ne ta yaya mutum da hankalin sai tsotsi matar matar matarsa ba mamansa ba maman matarsa wannan al'adun nasara ne wanda abin ya faru gare shi ba zai haramta masa matarsa ba yanzu saboda ya yi taqlidi da mazhabar malikiya ba zai haramta masa matarsa ba in ya taɓa faruwa gare shi amma ya kiyaye لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون ya ku jama'an manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda kuka yi wannan shawara cewa za ku yanke zakarinku za ku kwana sallah za ku wuni azumi za ku zama kullum kuna shirye wani yace ina haramta kai na cin nama kenan har abada to na ce kada ku yarda ku haramta wa kanku abinda na halatta mu kar ku shi shige wa kulu mimma razaqakumullahu ku ci abinci irin wanda Allah ya arzikta ku halal wato wajibi ne ga mutane ko da yaushe su rika neman halalinsu ga hanyar halal a buɗe kuma da yawa hikimatu hikimatu hikima wato da wannan harufa ne Allah yake arzikta bayinsa hi kirasatu noma ki kasabu nema ma mirasu gado tu tijaratu sai da sayarwa waɗannan hanyoyi sun ishi mutum neman abinci wa halallahu bai a harramar riba mutum ba zai kwanta ba ya ce ya saba da jin daɗi amma yanzu babu jin daɗin bare ya je bare ya je 419 bare ya je fashi da makami bare ya je zamba duk wannan ba shi da kyau kowannen mu zai aikin da zai amfani kansa ya amfani jama'a ƙasa sannan kuma ya ya rayu ba sai ya yi rashin gaskiya ba bismillah za ka shiga musulunci ko musulunci ko kana jin hausa kana jin ko kai haka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ashhadu anna isa abdullahi wa rasuluhu abinda ka faɗa aka ce ka tabbata tun daga zuciyarka har bakin ka Allah shi kadai ne shine mai sama shine mai kasa shine yayi mu shine ubangiji mu shi kadai kuma kace ka tabbata annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne kuma kace ka tabbata Yesu ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne wanda Allah halicce shi da da aya ka tabbata ko alhamdulillah ka zama musulmi kenan muna maka murna akwai abin da zai biyo baya wato zaka je kai wanka kai sallah kullum zaka yi sallah akwai amka da zaka yi sallah kullum akwai sallah biyar kuma yanzu ba za ka sha ruwa ba sai rana ta faɗi in rana ta faɗi kai niyyar mu karasa wannan azumi tare da kai Allah ya baka dama ka ka samu dukiya ka yi zakka ka samu dama ka je haji kuma irin wannan wanka da zaka yi yanzu in ka yi mafarkin mata mani ya fito maka dole sai ka yi irin wannan wanka sannan kai sallah in ka yi aure in ka kwanta da mata ka yanda ake kwana da mata dole sai ka yi irin wannan wanka kai sallah Allah ya kiyaye ko da ya faru ta wani mummunan hanya Allah ya kiyaye dole sai ka yi wannan wanka menene sunan Canada yomi yanzu wani suna kake so abubakar siddiq ma da abubakar ma da mai maka wannan ma da abubakar Allah tabbatar mu da mu da kai duka cikin musulunci masha Allah a taimaka maka oh mutane Allah bai hana mutane su ji daɗin duniya ba in ka riga ka saba daɗin duniya to in daɗin ya kawo ba sata za ka yi ko fowa na ba aiki za ka yi sosai wuri janjan wata rana wani mutum ƙato ya zo wajen wani malami ya ce malam talauci ya dame ni ka roƙa mini Allah in samu dukiya sai malami ya ce to ni in na roƙi Allah Allah zai karɓa za ka samu dukiya amma fa sai na gindaya maka sharuɗa ka ɗauka yace yadda nake jin nan malam da talauci ai duk abin da aka ce in yi in samu kuɗi wallahi zan yi yace za ka yi zan yi eh to shi kawo takarda za a yi maka rubutu sai je sai farar takarda ya kawo sai aiki wani almajin ce gaje ka soke min takardar nan wuri kaza kamun na tashi yaje ya soke ta sai malam yaje ya sayo masa gatari ya sayo masa magirbi ya sayo masa fatanya ya sayo masa lauje ya ce gatarin nan ka je ka kama daji a wuri kaza ka dinga saran itace duk wanda yake miƙaƙƙe ne ka tara shi ya zama tsano wanda yake karkatacce ka tara shi ya zama shaftare wanda yake da gufa ka tara shi ya zama itace mai gufa kai ta tsara har Allah ya kawo damana yayi ta tsara ina tarawa ina tarawa ina tarawa har damana ta zo da damana ta zo sai ya kama aiki yace sharadi na na rubuta ba za ka dawo gida ba karka yadda ka zo gida tun ba tun ba rufe kaji ba kada ka yadda kuma ka fita bayan an bude kaji in kaza ta ka ganka shikenan layata ta kare in dai kaza ta ganka a gida to layata ta kare ka fita tun ba bude kaji ba sai an rufe kaji kuma ka dawo yayi ta aiki yayi ta aiki yayi ta aiki yayi noma da yawa sannan da kaka ta yi waɗannan itatuwa aka sai da su duk gaba ɗaya aka sayar masa da abin da yanka da lauje abin abin da yi na na zanaku ya sayar da zanaku aka sayar masa zanaku aka sayar masa da da cifci duk aka sayar itatuwan duk aka sayar sai aka taimake shi aka ta yi bawa aka hada masa ya taimaka masa noma kayan gonansa aka sai da shi aka saya masa bayi sai ya ta ya ta yi noma da bayansa shekara ta biyu kenan shekara ta uku sai aka saya masa dabbobi da wannan kaya bayi sun taru kuma ana sai da wannan kaya to da shekara ta cika ta uku sai ya ce ka dawo gida a aiki na ya cika ya dawo gida aka nuna masa dabbobin da aka saya masa da waɗannan bayi da suke taimaka masa duk shine yayi abinsa da kansa ga kuma abin da ya noma yana zaune ga kuma itatuwansa na bana an sayar zanakunsa na bana an sayar abin da ciyawarsa ta bana an sayar ita duk wannan naka ne sai sai kai yaro da nake ga bara waccan waccan ka je ka aje mun takarda je ka dauko sai je ya dauko takarda sai kaga takarda ka wallahi muka rubutu ba muka roƙon Allah ba ban maka rubutu ba ban maka roƙon Allah ba dama dukiyar tana nan ne a gabobin ka kaki kaki ka motsa ta fito dukiyar tana nan cikin gabobin ka kaki ne ka motsa ta fito to haka kowa zai yi a tsaya kwarai da gaske mutum ya zama mai kishi kada a ganshi yana roƙo ma balle a ganshi yana bara balle a ganshi yana fowa nan balle a ganshi yana sata balle a ganshi yana fashi da makami wannan abin kunya ne ba zai raya mu ba zai raya kasa ba a ci abinci mai daɗi a gidaje masu kyau amma cikin halal Allah ya yarda لا تحرموا طيبات ما أهل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا كنت دق أبن الله يرزق تاكو حلال وأن يكي حلال ني طيبا كما حلال ميدائي حلال ميدائي وتو حلالا طيبا طيبا كلمة ودتكي duk abin da za ka gani kai sha'awarsa don kyau ɗayibun ne duk abin da za ka san sana ka ji ƙamshinsa ɗayibun ne duk abin da zaka ji magana ka ji daɗi ko ko waka ko wani busa ka ji daɗi ɗayi bunne duk abin da zaka ɗanɗana baka ka ji daɗi ɗayi bunne duk abin da zaka shafa ka ji daɗi shafawarsa ɗayi bunne amma ko babban ɗayi bun ya zama halal ya zama halal Allah ko bai hana ba saboda haka ai ta kokari a bauta wa Allah a ji daɗin duniya a je lahira kuma a ji daɗi a zama rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar halalan tayyiba wa kullu ma zakum halalan tayyib wattaqullaha ku ji tsoron Allah Allah yana ce kullum a ji tsoron Allah Hausawa suna ce mai togaciya maki fada ne kullum Allah ce a ji tsoron sa wai hajjirukum Allahu nafsa Allah yana ba mu tsoro da zatin sa Allah din tsoro ne ko bai ce a ji tsoron sa ba wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun ku ji tsoron Allah din nan wanda kuka ce kun yi imani da shi mun yi imani da shi لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم ما أقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا هلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون sahabbai suka ce ya rasulullah to mun riga ko mun yi rantsuwa abubuwan nan duk da muka kulla shawarar da muka kulla nan mun riga mun yi rantsuwa akai yaya za mu yi sai Allah ya saukar da wannan aya ta mafitan rantsuwa kuma la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum Allah ba zai kama ku da abin da kuka rantse na gangan ba wato rantsuwa an kasa ta kashi uku akwai lagawul yamini akwai yaminul hinsi akwai yaminul gamusi lagawul yamini rantsuwa ta fito da bakin mutum kawai bai shirya ba to wannan ba a daukanta a komai ha kuma wani abu mai kama da abu ka rantse a kansa misalin wani mutum kake jira mai marsandi mai kwala iri kaza kana jiran sake sai ga wata mota mai wannan irin irin kwallon ya ta bullo sai kace shikenan gashi alhamdulillah ya iso ma gashi nan ya iso wallahi ya iso gashi nan sai ya zo ya zan ba shi bane to shikenan wannan lagawul yamin ne ba kafara domin abin da ka gani akan sa karanti la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wa ma shayna illa bima alimna to haka kuma kana magana kurun sai rantsuwa ta zo ba shiri wannan ma ba komai amma wallahi sai nayi kaza idan baka yi kazan ba to dole sai ka yi kafara wallahi ba zan ƙara yin kaza ba to in dai ka ƙara yin kazan to sai kafara to a nan idan abin da ka rantse za ka yi shi ɗin nan in farilla ne wannan maganar banza ne dama wallahi sai na yi sallar azhar ko baka rantse ba ai dole ne za ka yi sallar azhar to in kace wallahi sai na kwana sallah to wannan ne fa wallahi sai na uni azumi gobe to wannan ne fa duk abin da ba farilla ba Allah yana so a yi shi ka rantse da Allah za ka yi shi to ya zama nuzuri a kanka duk abin da yake farilla ne ko ka rantse ma banza ne ko baka rantse ma banza ne wajibi ne wannan akan ka abin da yake haramun ko baka da iko ka rantse wane shi ya aure matata eh shi ya aure ta da ta gama idda shi ya aure ta eh wallahi sai na fidda matarsa na aura to kaga kai shi ya aure mace halal kai kuma kana neman ka aikata haramun to wannan menene mafita mafitarsa sai kai kafaran wannan rantsuwa kada ka fitar masa da matarsa amma wata in ta fita da kanta ka iya aurenta sai kai ka fara wannan rantsuwa don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya yi rantsuwa akan zai sabi Allah kada ya sabe shi in ya yi rantsuwa akan zai aikata alheri ya aikata saboda haka rantsuwa aka sa da wannan kashi uku kashi na farko dai wannan ba hukunci kashi na biyu shine yake da hukunci to in ka rantse za ka yi abu baka yi shi ba to lalle sai kai kafara in ka rantse ba za ka yi abu ba sai ka yi shi ka yi kafara in ka rantse ba za ka yi ba kai sai ka yi kafara in ka rantse za ka yi ba ka yi ba sai ka yi kafara wanda kuma da gangan ka san ƙarya kake yi ƙarya kake abu bai faru ba sai ka ce wallahi tallahi ya faru to wannan bai da kafara sai jahannam shi na kike son gamus wallahi tallahi na gan shi kai ko ba gan shi ba wallahi tallahi ya faɗa kuma bai faɗa ba wallahi tallahi an yi kaza ba a yi ba to wannan sai jahannama kawai ba wani kafara amma su shafi'awa sun ce ai aka yi kafara wa wannan ta hinsi ma balle ta gamus ai lalle ne sai a yi mata kafara ita ma ta gamus din a cikin mazhabar shafi'iyya kenan to saboda haka sai aka sa su suka yi rantsuwa na riga dai na ce man nazar an yudi Allah fal yudihu wa man nazar an yasi Allah fala yasi duk wanda ya bakace musamman in hada da rantsuwa akan zai bauta wa Allah abinda bai zama dole akan sa ba to ya zama dole ya yi shi duk wanda ya rantsuwa ko yayi baka ce zai sabi Allah to ya bar abin kar yayi sai kai kafara kamar yadda Sayyidina Abubakar ya rantse ba zai ƙara bai mistahu abinci ba saboda ya shiga cikin maganar hadisul ifki sai ubangiji ya ce wala ya tali ulul fadli minkum wasa'ati an yutu ulul qurbi wal masakin al muhajirin fi sabilillah wal yaqul yasahu ala tibuna ifla lakum wallahu ghafurur rahim ya rantse da Allah ba zai ƙara ba dan yar uwarsa abinci ba tunda ta shiga maganar ƙaryan da aka yi wa Aisha Allah ta ba babba irin ka ai bai kamata yi haka ba ya ya Abubakar ulul fadli babba mai daraja irin ka ai ba zai haka ba to kaga sai yayi yayi kafara ya mayar masa da abincin sa to haka idan ka rantse ba za ka yi misali ka rantse da Allah ba za ka yi ƙara yin auren yar Kaduna ko yar Zaria ko yar Kano ko yar Bauchi ba ko yar Borno ka rantse sai wata ta zo maka ta zama ɗaya daga cikin waɗannan garuruka kuma ba yadda za a yi ka hana kanka neman aurenta to sai ka yi kafaran sannan ka aure ta bayan don ka riga ka rantse to haka dai abinda ba za ka yi ba in ka ce ba za ka yi ba ka rantse in ka yi sai ka yi kafara abinda kuma ka ce za ka yi in baka yi ba sai ka yi kafara la yu'akhidhukum Allahu bil fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman amma Allah yana kama ku da abinda kuka kulle a zuciyarku ka tabbatar cewa lallai abu kaza sai na yi shi wallahi tallahi lalle abu kaza ba zan yi shi ba wallahi tallahi ka kulle a zuciyarka ba ba fisgi abin ya fito daga bakinka ba la wallahi bali wallahi ba haka ba to wannan dole yana da kafara kamar yadda abakar yake ce mana la yuwasizukum Allahu billahi fi imanikum walakin yuwasizukum ma kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim nan ko ce bima aqattumul iman abinda kuka kulle a zuciyarku kai niyya kai rantsuwa ba za ku yi ba to in kun yi sai kafara wanda kuka ce za ku yi in ba ku yi ba sai kafara fakafaratu to ya za mu yi kafara Allah ce fakafaratu it'amu asharati masakina kafara yadda ake yin ta ciyar da miskinai guda goma idan aka samu mutum ɗaya gidansa ya lissafa maka matansa matansa biyu ne ƴaƴansa shida ne gashi shi kuma ya zama ga mutum tara kenan ko gashi daga uku sai yace yana da wani bakonsa wanda yake zaune a gidansa mutum goma kenan sai ka bashi mudu goma na ciyar da mutane miskinai eh kuma ka samu ce kuru-kuru ga suka basu ka basu abinci ka basu abin miya wato abin da zai ishi mutum mudu guda abin da zai ci mutum kenan in ka kara akan yadda aka yi ka kyauta mutum goma zaka ciyar fa idan ma shirki masaki na min ausali ma tuqimuna ahalikum in ka zo ciyarwa kuwa wato ba za a ce dole sai ka nemi abin da ya fi tsada ka ciyar da mutane ba to kamar shinkafa a'a ba kamar shinkafa ba kuma za ka nemi abin da ya kasa a cikin darajar abinci kamar shi ga matsakaici dai min ausali ma tuqimuna ahalikum au kiswatuhum ko kuma ka yi wa miskinai goma tufa kai musu jamfa guda goma da hula ko ko gari guda goma da hula au kiswatuhum au tahriru raqaba ko kuma ka yantar da bawa ko baiwa a nan akwai khilafa itlaqi ne wan- tariru raqaba to taqyidin can raqabatin mu'minatin zai kulla wannan ko ko ba zai kulla ba akwai khilafa yana daga cikin abubuwa guda goma sha biyu masu khilafa wato a wannan dai duk bawan da ka samu ko kafiri ko musulmi ko mace ko namiji in ka yantar yayi tunda tahriru raqaba yantar da wuyan bawa ko baiwa kamar da yajid wanda bai samu ciyarwa ba bai samu tufatarwa ba bai samu yantar da bawa ba fa siyamu salatati ayyam sai ya azumin kwana uku zalika kaffaratu aymanikum idza haraftum wannan shine zai kankare muku laifin kaffa laifin rantsuwar ku in ta karye kaffaratu aymanikum idza haraftum wahfazu aymanakum don Allah Allah yana kiran mu don Allah mu musulmi mu kame bakin mu kiyaye kanmu yawan rantsuwa wahfazu aymanakum mutum kada ya rantse sai abin ya kama tunda Allah da kansa yana rantsuwa annabi da kansa yana rantsuwa la tula wunna fi amwalikum wa anfusikum annabi yana rantsuwa Allah yana rantsuwa in ta kama ba hana rantsuwa ba amma zai ya zama ta kama kada mutum ya zama yawan rantsuwa wa huzu aymanakum kazalika kamar yadda kuka ji wannan bayanai yubayyinu Allah Allah zai cigaba da yi muku bayanin ayatihi ayoyinsa la'allakum tashkuruna ko kwa gode in gode wa Allah
wannan takardar ta fito daga ɗaliban kabilar farko gani suna tsara godiya saboda yadda suke maka maka ba lokaci mai yawa ta an samu su kan gwamnati suke suna da da'ira su ta wasifa a cikin wannan makaranta kuma suna godewa Allah ya fara maka salama da kema cikin a cikin tsaron wancan takarda suna tambaya cewa hakan da ka bayar na takardar jiya da mai shiga wasifa ana cewa wanda shan taba wanda ke yana nufin cewa wanda ke shan taba ba za a bashi shi ba sai ya alƙawari ya bari
za a zuwa musu addu'a ana kasar su da ita Allah ya tabbatar da mu gaba ɗaya cikin dariƙar tijaniya Allah ya raya mu cikin musulunci da dariƙar tijaniya ya tashe mu cikin musulmi masu yin dariƙar tijaniya mabiya waliyai wato wanda suke da uwa a murhu kenan su ne mutum ya samu shehu tijaniya a gidan annabi ta ibrahim dan turman zanzo na ahmadu mataman zanzo dan umaru wadin zanzo wanda ke aiki a habibu bank ya aka wani takarda abin da ya sa kai ta wani takarda ta ta aiki Allah kuma su mura shine da mun samu wannan takarda irin su da yawa kuma ba shehu ne kamata ya bashi amsa wannan takarda ba amma mu da ke tare da shehu ya kamata mu bashi amsa wannan takarda mun gode masa kwarai da abin da ya yi game da wannan karatu namu yana lura da da yana mai bakin ciki ne kwarai saboda sai shehu ya kaura wane ne zai gaji matsayin shehu ya dinga wayar da kanmu cikin addinin musulunci da bayani na karatu irin wannan to alhamdulillah wannan watan azumi sai ya yi masa wannan bakin ciki nasa saboda sai dai aliyu yana karatu alhamdulillah shi shehu yana da da wanda zai gaje shi ko da shehu baya nan to alhamdulillah ina so kare sanar da shi mun gode mata irin wannan takatu da yawa bayan ma sai dai aliyu kisa sai bayan sai bayan da yake mana wannan karatu shi dan shehu ne na biyar wanda ke jami'ar azhar ta tara wanda yake ya san haddace qur'ani ba shi kadai ne ba su kadai ne ba suka haddace ba a kola goma sha shida in ya zo na cikin ya shehu kamar yadda wannan yake yi haka shi ma zai yi alhamdulillah ba fariya bane amma muna godewa Allah na cikin farla da yayi mana wannan ɗaya ne daga cikin bayan Allah na cewa duk wanda cikin Allah Allah zai taimake shi da ya shehu dukan su yadda kaji abin zan na yi haka kowannen su yake yi akwai ɗaya ma daga cikin su da kwanan nan zai zama dokta ko kuma ma ya zama ku ya ƙara matsayinsa a misira yanzu yana Scotland ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله من غافر الله من غافر الله من غافر وما بنعمة ربك فحدث الله من غافر الله يكيه الله يكيه من addinin mu Allah ya kiyaye mana imanin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu su ko masu kyautata ko da mu Allah ya saka musu da alheri masu mana kyakkyawan zato Allah ya saka musu da alheri masu mana kyakkyawar addu'a Allah ya biya musu bukatun su alheran da suke gani game da mu su ma Allah ya ba su alheran har fiye da waɗanda suke gani barka ne sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya wa dan uwansa addu'a a, mala'ika zai tsaya kansa kai ma laka misal zalika laka misal kai ma Allah ya baka irin wannan kai ma Allah ya baka irin wannan nagode Allah ya saka musu da alheri masu waɗannan irin addu'o'i Allah ya kiyaye mu kiyaye mana kasar mu kiyaye mana addinin da imanin mu ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya saukar da albarka mai yawa a Najeriya Allah ya haɗa kanmu Allah ya karfafa musulunci Allah ya kika musulmi maza da mata rayu da mace da albarka ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya karbi addu'o'in mu da addu'o'in da muke musu addu'a albarka ne sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أملك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله الحمد لله إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا Ubangiji yana kiran mu gaba ɗaya zai ba mu umarni na ƙarshe akan maganan giya. An saukar da ayoyi guda hudu a ƙur'ani wanda suke maganan giya. Aya ta farko ana zaman makka ne. ana zaman makka aka saukar da min samaratin na khili wal anabi tattakhizuna minhu samaran wa rizqan hasana kaman an yabi yadda ake samun kuɗi game da giya a wancan lokaci to da aka dawo madina sai sanna umar yana ce sha'anin giyan nan wata sai an hana mana sha ni ina ganin halin addinin nan nan ba zai dace da halayen giya ba wata ran zaka ji an hana giya to sai mutane suna ce to ai dai ba a hana ba to har aka kai tambaya yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima ya rasulullahi mutane suna tambayan ka labarin giya da caca ka ce akwai zunubi mai girma cikin sha'anin giya da sha'anin shasha fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas amma kuma suna da amfani a wurin mutane akwai babban zunubi kuma akwai amfani babban zunubin shi da ya riga an sani wanda za a bayyana a wannan aya ta yau babban amfanin kuma shi mashayin giya in ya sha giya zai mance da dukkan bakkan cikin sai ji daɗi ya yi bacci ya faɗi abin da yake so hankalinsa ba ya riga ya tafi tata kuma mutum in ya yi sa'a zai ci kuɗi da yawa ba tare da wahala ba to ana cikin wannan to sai wasu sahabbai da suka ji an ce fi ma ismun kabirun wa manafi'u linnasi akwai zunubi mai girma amma akwai amfani sai suka dubi janibin babban zunubi suka ce na amfanin wani amfanin da zaka samu bayan ka samu zunubi babba sai suka bar shan giya wadansu ko suka ce tunda yake ba hana ba za su rika sha suna sha aka je wani biki aka sha giya aka bugu sallan magariba ta yi sai aka tura limami ya yi musu sallah sinna ali ne ma aka ce ya musu sallah din sai ya karanta kuliya a cikin kuliya la abu dinnan la la la dinnan da ake faɗi duka kuliya baya faɗi a cikin karatu ya ce kuliya yar kafiru na abudu ma ta abudu na antum abudu na ma abudu haka dai to sai Allah ya saukar da cewa ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukari hatta ta'lamu ma taquluna ya ku mu'mine daga yau na hana mutum in ya sha giya ya bugu kar ya kusanci yin sallah sai hankalinsa ya dawo ya san abin da yake faɗa tukunai yi sallah to sai sahabbai suka ce ah wannan to sai wasu sahabbai suka ji an ce fi ma ismun kabirun wa manafi'u lin-nasi akwai zunubi mai girma amma akwai amfani sai suka dubi janibin